الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله وأجارنا من النار أيها الناس يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لئلا يحكم بقوله وذكر ذكر المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي مؤيت حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بني مصطلق وهو حارث بن ضرار بن أبي ضرار والد جويرية بنت حارث أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم سورة البقرة وقال وإذ يمكرك بك وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين هذا إخبار بما اجتمع إليه المشركون من المنكر بالنبي صلى الله عليه وسلم في دار الندوة فاجتمع رأيهم على قتله صلى الله عليه وسلم فبيتوه ورصدوه على باب منزله طول ليلتهم ليقتلوه إذ خرج فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه ودعا الله عز وجل أن يأمى أن يأميهم النوم وعلى هذا يرهى الله عن موالاة اليهود والنصارى وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين اليهود والنصارى هم أعداء الله وأعداء الإسلام والمسلمين لأجل ذلك يقول الله تبارك وتعالى إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون سورة المتحنة واعلموا أيها الأخوة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم انما ينهاكم الله اي لا ينهاكم الاحسان الى الكفره الذين لا يقاتلونكم في الدين ولم يظهروا على اخراجكم إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين عباد الله ودعوا الله تعالى على ما جاءكم ودعوهم وادعوهم العفو والعافية فيه كما قال تعالى وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم من أرادنا بشر أو كيد فرد شره عليه اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وقال أبو الحامد الغزالي في إحياء آداب الدعاء عشرة الأول أن يرصد الأزمان الشريف كيوم عرفة وشهر رمضان ويوم الجمعة وثلث الأخير من الليل ووقت الأسحار الثاني وقت السحور وإقامة الصلاة الثالث استقبال القبلة الرابع حفظ الصوت الخامس لا يتكلف السجع السادس التضرع والخشوع السابع أن يجزم بالطلب وأن يوقن بالإجابة الثامن أن يتكرر التاسع أن يفتح الدعاء بذكر الله وبصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم العاشر التوبة اللهم آمنا في أوطاننا وهد ولاة أمورنا اللهم آمنا في أوطاننا وهد ولاة أمورنا وارشد شبابنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد ‘Yan uwa kamar yadda muka ji wannan kuɗuba maimaici ne na kuɗuban da muka karanta satin da ta gabata, kuma mun yi kuɗuba ne dangane da abin da sharrin da abokanan zamanmu suke yi wa al'ummar musulmi cewa a Najeriya ana ware kiristoci ana kashewa wanda ba gaskiya ba ne har sun ɗauki abin sun kai ƙasashen duniya sun kai gaban manya-manyan ƙasashen duniya wadda suke ganin su ne wahada hula sharika lahu suna ganin kamar su ɗin na a duniya ba wani kamar su mu ko muke jin hankalin yan uwa zuwa ga komawa zuwa ga Allah da kuma yin tuba da yin addu'o'i wa mu kawunanmu da ƙasarmu don a zauna lafiya domin idan fitina ta zo ba ta tsayuwa akan wanda ya jawo ta shi kaɗai Allah kaɗai ya san wadda za ta tsaya a kansa. kuma muna nuna wa mutane abin da suka faɗa ba gaskiya ba ne ƙarya ne ta'addancin da ake yi ba a ware wannan musulmi ne ba a ware wannan kirista ne hasali masu wanda suke kan addinin kirista su suke bayyana ƙiyayyansu da guraren da sukan yi dakon musulmai su kai musu hari saɓanin a ce a samu musulmai su yi dakon kiristoci ko su kai musu hari a gurare mun ba da misalsalu a ranar satin da ta gabata mun ba da misali da masallacin juma'a wanda sarkin kano a farko-farkon mulkinsa in ba mu manta ba an ɗaga bam a wajen a cikin masallaci sama da mutum ɗari hudu sun halaka ba maganar kirista a wajen mun ba da misali da irin mutanen da ake kashewa a nan filato shekara uku zuwa hudu ko biyar ba za su wuce haka ba idan ba mu manta ba shehi ɗahiru ya yi maulidi a nan a bauchi mutane suka tashi suna komawa a cikin garin jos aka tsare tawagan motocinsu aka kashe su kowa ya san wannan kiristoci aka kashe ai musulmai ne aka kashe ko da suna da kuskure akan addininsu sun fi kusa da mu akan waɗancan dolan ka kace musulmai aka kashe kuma an kashe su ne saboda su ɗin musulmai ne ba saboda su kiristoci ba ne a bara ko bariya bai shekara biyu ba wasu suna bikin maulidi a kaduna state a wani waje wai shi tudun biri aka je aka jefa musu bom ba kirista ko ɗaya wajen taron jama'a ne na musulmai wanda suka je suna bikin maulidi ba mun ce bikin maulidi yana da kyau bane amma an yi target ɗinsu ne saboda su musulmai aka je aka kashe su irin waɗannan in mun ce za mu yi ta ƙirgawa ba za su kirgu ba a nan a filato state din wasu sun fito daga zaria sun zo ɗaurin aure a mango suna tambayan hanya aka kashe su aka kona musu mota ma'aikatan a jami'ar ahmadu bello university mun san waɗannan a yanzu haka a ɓangaren filato akwai inda kai in musulmi ne ko ku musulmai ne ba ku isa ku bi wannan wajen da motan ku ba an san wannan an san masu wannan amma saboda sun fi ku baki sun fi ku surutu sai su ɗauki maganganu suna turawa ƙasashen duniya suna ɗauka hotunan da ransu ya musu suna cewa ga abin da ake musu wanda ba gaskiya ba ne wanda wancan ɗin idan ta zo ba za ta ware musulmi ta ware wanda ba musulmi ba za ta kawo hari ne duk inda ta faɗa shi kenan shi yasa Allah yake gaya mana cewa wata ku fitinatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku kiyaye fitina da ba ta tsayawa akan wanda ya jawo ta don haka yan uwa musulmai muna gaya musu wannan aya kafirai muna sanar da su fitina ana jin tsoron tayar da ita don ba a san a ina za ta tsaya ba kuma abubuwan da ake yi ba su ake warewa ake musu ba ma kowa da kowa yanzu kinnafas yan bandit da suke kama mutane a cikin najeriya kashi tamanin waɗanda ake kamawa musulmai ne kashi tamanin wanda ake kashewa musulmai ne an je kasar zamfara ko kasar sokoto an kama sarki sukutum sarkin gobir an je an halaka shi wani sarki ne aka kama mai daraja irin wannan a cikin kiristoci aka halaka su babu to wannan ba gaskiya ba ne amma me za mu yi mu koma zuwa ga allah mu ci gaba da roƙon allah mai ƙoƙarin yin mana sharri ko makirci allah ya mayar masa mu kuma allah ya kare mu mu kuma gyara ayyukanmu yadda zai zama in mun roƙi Allah zai karba don haka ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah Allah maɗaukin sarki yana gaya mana ya ce ku mutane ku sani na halicce ku daga namiji da mace kuma na sanya ku ƙabila-ƙabila yin hakan nan don ku rinka gane junanku ne amma mafi daraja a waje na wanda ya fi ku jin tsoro na in ji Allah kuma Allah ya yi haka don a rinka sanin juna ne kuma kowanne ya gane cewa wannan ƙabilansa ne wannan ƙabilan kaza ne wannan yaren kaza ne kuma abin ya bayyana a fili kowa yana zuwa cikin mutane zai iya gane nau'in ƙabilansa ko magana ka furta za a iya gane cewa kai wannan maganan daga ji wannan maganan ba fulatani ne ko baka gan shi ba kai wannan magana daga jiba barbare ne wannan daga jiba yarbe ne wannan daga ji inyamuri ne shi Allah shi ya sanya wannan babu yadda za ka yi ka ji maganar inyamuri a duhu ka ɗauka ba fulatani ne yake magana kai ko baka gan shi ba ka san wannan salon harshen ba na ba fulatani ba ne kuma ba na ba barbare ba ne kuma ba na ba yarbe ba ne don haka inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu ku gane juna ne kawai amma inna akramakum indallahi atqakum manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace babu wani bambancin fifikon daraja na bakar fata akan bakar fata sai da jin tsoron Allah don haka mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah duk wanda ya shigo addini na kowane irin kabila ne nasa ne dan uwanka ne wanda baya cikin addini nan ko ciki ɗaya kuka fito da shi ba dan uwanka bane domin ɗan uwantaka na addini shine ɗan uwantaka ta haka a don ku gane junanku ne Allah maɗaukin sarki ce ke cewa ya ku waɗanda suka yi imani idan wani fasiki ya zo muku da wani labari ku nemi tabbaci wannan magana gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne don kar ku je ku afka ma wasu mutane alhali ba gaskiya zo ya faɗa ba kamar yadda muka faɗa satin da ta gabata wannan aya ta sauka ne a sanadin walid bin uqba bin abi mu'aidin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aike shi zuwa ga kabilar bani mustalik don ya je karɓo zakka kasantuwar larabawa suna da ɗabi'u na gaba da ƙiyayya su ajiye ta tsawon shekara da shekaru tunda sun riga sun shigo musulunci sai yana jin tsoron mai yiwa suna riƙe da wancan ɗabi'a irin na da sai ya kasa zuwa bai je ba sai ya dawo ya ce ya je kuma sun ƙi bayarwa da ƙyar ma ya sha sun biyo shi sai manzo Allah ce aje a yaƙe su kun ga ya kaskasa labarinsa lokacin da suka fita masu yaƙansu sai suka gamu da mutanen da za a yaƙe su a bakin gari za su shigo cikin garin madina ina zuwa eh za mu je mu yaƙe ku ne laifin me muka yi an ce kun hana zakka suka ce a ba wanda ya je ba wanda ya je to gashi sahabbai ne wannan sahabi ne wancan sahabi ne wancan ya ce ya je ya faɗa wannan ya ce bai je ya faɗa ba ya za a yi sai Allah madaukakin sarki ya ce to ya saukar da aya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ku nemi bayani ku tabbatar ba kawai daga an faɗa ka ce ai wane na yadda da maganarsa ba to musulmi kenan aka gaya masa haka ina ga kafiri don haka wannan abu Allah ya kashe di ko ɗanka ne ko matanka ne kowane ne ya faɗi magana ka nemi tabbas haka ne kar kawai a ɗora ka akan magana ka gini eh haka ne ai haka ake yi ballantana a samu wasu daga cikin musulmai su rinka goyon bayan abin da waɗancan kafirai suke faɗa na cewa ana zaluntar kiristoci ana kashe su ana kaza kaza alhali ga waɗanda ake halakawa fiye da kima a ƙasan borno ba za ka iya kirga adadin mutanen da aka halaka ba wane mutum kuma wanda aka kai musu ƙaran nan ba wai suna neman kariya wa addinin kirista ba ne dukiya suke nema kar ku yi tunanin za su zo su taimaki waɗannan don nema duk inda ƙasar da bata da dukiya ko me ake kashewa ba za su je wajen ba amma ƙasa in tana da dukiya Allah ya arzikta mu da dukiya amma muna da matsalan shugabanci babu shugabanni wanda za su tsayu su tsare ƙasan su tsare dukiyan ya zama kowane ɗan ƙasa yana wadatuwa da abin da ƙasan ke samu duk shi yake kawo irin waɗannan abubuwa su kuma abin da suke hari kenan su ma su zo tun da kun fi ƙarfin talakawanku su kuma sun fi ƙarfinku bari su zo su murɗe ku su ɗebi dukiyar Allah ya tsare mu idan muka dubi tarihin ƙasan iraki muka dubi tarihin ƙasar libya da sauran ƙasashen laraba masu arziki yadda aka je aka halaka shugabanninsu ai don dukiya ne a ɗiba ba don ana zaluntar wasu masu wani addini ba ne me yasa ba su ɗauki mataki akan gaza ba mutanen da aka kashe duk duniya a guraren da ake halaka mutane akwai kamar gaza ne ai babu me yasa ba su ɗauki mataki akan afghanistan ba ai babu saboda babu dukiya ne a wajen amma inda suke da dukiya ko mummunan kallo kai ma wani to za a zo a kawo maka hari me yasa ka masa mummunan kallo don a samu damar yadda za a yi a ɗebi dukiya kada mu wauta mu jefa ƙasar mu cikin musiba da halaka Allah ya kiyaye mu don haka mu koma zuwa ga Allah don haka wannan mutum Allah ya saukar da aya tabbatar da cewa abin da ya faɗa ba gaskiya ba ne a ƙarshe Allah yake cewa manzon Allah yana tare da ku da zai rinka biye mu abin da kuke faɗa da gaba ɗaya za ku halaka don haka mu ji tsoron Allah mu rinka faɗan gaskiya ya ku ƴan uwa masu daraja Allah madaukakin sarki yana faɗa wa annabin sa tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi cewa har abada Yahudawa da Nasara ba za su taɓa minta da kai ba har sai in ka dawo kan hanyarsu amma matukar ba ka bi su ba kai kana kan naka hanya na addini su kuma ba za su yi na'am da kai ba ba za su yadda da kai ba saboda menene Allah madaukin sarki yace a duk lokacin da suka samu dama in kafirai suka samu dama ka tuna sun yi kokarin makirci na kashe ka ko halakar da kai ko cutatar da kai suna maka makirci Allah yana musu taltali na makirci Allah ya fi kowa iya makirci wannan labari ne da Allah yake bamu game da shirin da mushirikan laraba suka shirya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a darun nadwa lokacin da suka hada ra'ayi suka kawo hankali suka yi shawara aka zo aka tsare gidansa aka sa masu gadi kar ya duk ta inda ya fito ku kashe shi sai kuma manzon Allah ya roki Allah sai kuma Allah ya dora musu bacci manzon Allah ya fita ya tafi su ba sani ba ya sanya Aliyu ya kwana akan shimfiɗansa sai da gari ya waye kawai Aliyu ya fito suka ga babu kowa ina yake aka ce ai ya tafi yaushe ya tafi su ma ba su sani ba to Allah kenan dama wallahu ya asimuka minan nasi haka Allah ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka waɗannan mutane ku sani Allah ya muku hani game da cuɗanya da su, domin me Allah ce in suka samu dama a kanku za su nuna muku ƙiyayyansu a fili in kaga kun zauna lafiya da masu wani addinin da ba na musulunci naku ba, to ba su samu dama ba ne, amma suna samun dama za su mai da ku bayi. da su mai da ku walakantattu da su rinka azabtar da ku da su rinka kashe ku babu wani mai magana ba wani wanda zai yi magana in muka dubi da yake kashi tamanin zuwa casa'in na mutanen gaza musulmai ne yadda ake ta halaka su babu wani maganan da suke cewa ana halaka mutane akwai kiristocin a ciki ai amma ba su yin magana amma in muka dubi a ukraine mutane nawa ake kashewa da yake yan uwansu ne suna bada kayan fada suna bada komai ta haka in suka samu dama a kanku to za ku sha wahala Allah ya tsare mu Allah kare ba su dama a kanmu iyaka Allah bai hana ku yin mu'amala da kiristoci ko nasara ba matuƙar ba su cutatar da ku a cikin addinin nan ba matuƙar ba su kore ku a garuruwan ku ba matuƙar ba su ɗora hannunsu a kanku ba amma wanda Allah ya hana ku mu'amala da su su ne mutanen da suka kore ku a cikin garuruwanku suka cutatar da ku a cikin wannan addini suna zaginku suna dukanku suna cutanku to Allah ya hana ku yin mu'amala da irin waɗannan mutane su ne irin waɗannan masu yin sharri su ce ga waɗanda ake kashewa lalle ku yi taka tsantsan da irin waɗancan masu wannan hali ya Allah duk wanda yake nufin mu da sharri ya Allah kamar yadda sharrinsa zuwa gare shi ya Allah kada ka sanya fitina da musiba a cikin addininmu ya Allah kar ka sanya duniya ta zama ita ce kawai burinmu ya Allah kada ka sanya damuwanmu da bukatuwanmu kawai shine rayuwar duniya da son abin duniya Allah kar ka sanya mana wannan ya Allah madaukakin sarki ka kiyaye mu ka tsire mu da fitina wanda waɗansunmu suka jawo ta Allah yana cewa ku ji tsoron fitinan da ba ta tsayuwa akan wanda ya jawo ta shi kaɗai don haka a manzo Allah sallallahu Imamul Ghazali Al-Hamidi yana cewa ƙa'idodi ko ladubba na yin addu'a ka roƙi Allah akan wasu abubuwa akwai abubuwa kamar guda goma ya ce abu na farko shine ka kwarari ka yi dakon lokaci Allah yana karɓan addu'a koyaushe amma akwai lokaci na musamman wanda Allah ya fi karban addu'a to ka kiyayi ka kwarari ka tari irin wannan lokacin ko kana tafiya kai addu'a Allah zai karba ko kana ina amma akwai lokaci na musamman wanda aka ba da labarin cewa manzo Allah ya ce a waɗannan lokuta Allah yana karban addu'a take shine wani lokaci lokaci na ɗaya shine kamar ranar arfa kamar cikin watan ramadana kamar ranar juma'a irin wannan rana kamar tsakiyar dare na ƙarshe kamar lokacin asubahi lokacin da ake ƙoƙarin zuwa sallan asubahi waɗannan lokuta ne da mutane su yi ƙoƙari su rinka tashi suna yin addu'o'i cikin dare lokacin asubahi ranar juma'a shine abin da yake kusa da mutane kuma a kowane lokaci suna tare da shi in ka ɗauke a watan ramadana ka ɗauke ranar arfa ranar arfa sau ɗaya ne a shekara amma wannan kullum in allah ya baka rai da lafiya kullum akwai shi in dare ya yi dare zai raba zai kai goshin asuba ka tashi ka roƙi allah kuma ba ka roƙi bukatan ka ba ka roƙa wa al'umma da ƙasanka domin duk daɗin da kake ciki in ƙasan ba ta zauna lafiya ba kai ma ba za ka zauna lafiya ba lokaci na biyu shine lokacin asuba lokacin suhur ko lokacin da ake tsaye da sallah lokaci na uku shine abu na uku mutum ya fuskanci alƙibla in zai yi addu'a abu na hudu mutum ya yi ƙasa ƙasa da a muryansa kada ya daga Allah kaza Allah kaza Allah a'a ka sassautar da muryanka wajen roƙon Allah abu na biyar kada ka ɗauki kalma da kake addu'a da shi wata kalma ne mai kama da kalmar waƙa abu na shida ka kaskantar da kai da jin tsoron Allah abu na bakwai lalle ne ya zama kadimancin addu'an nan babu ji babu gani lalle ne zuciyarka ta kaddara maka cewa Allah yana karban wannan addu'a din kar ka yi kokonto abu na takwas lalle ne ka ci gaba da nacewa da yi kar kuma an kai yau kayi gobe shi kenan kaman ta jibi baka yi ba abin ya dame ka kuwa ya zama kullum kana yi kana maimaitawa abu na tara ka buɗe addu'anka da sunan Allah da kuma salati wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama abu na goma shine ya zama kana mai tuba zuwa ga Allah kana kuma mayar da abin da ka san ka zalunci wani kana mayar masa abin da ka zalunta Allah yana cewa fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina